ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna safiyar asabar sha uku ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da biyar daidai da ashirin da uku ga watan maris shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma kuma muna nan a cikin suratu al-ma'ida a jiya mun tsaya akan aya ta 37 a cikin jerin gir waɗannan ayoyi na wannan sura bayan ta'aliki da muka yi akan faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa bitaqu ilayhi al-wasila وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون sai dai kamar yadda malamai ke cewa waiwaye a dan tafiya akwai abin da na manta an ambata mana a wancan aya ta maganan wasila na faɗi cewa wasila kala biyu ce akwai wacce ta tabbata a alƙur'ani da sunna akwai kuma wacce ma'abuta bid'a da 'yan son zuciya suke yin ta haka ne ko? yawwa to idan muka ƙara dawowa kuma gidan sunna har ila yau to wasilan tana kasuwa kashi biyu akwai wasila wacce bawa zai riƙa zuwa ga Allah hanyar da bawa zai riƙa zuwa ga Allah domin samun kusanci zuwa gare shi da samun ɗaukakar daraja da alkhairai masu yawa akwai kuma wasila wanda ke da ma'anar wani muƙami ne a alƙiyama wanda Allah maɗaukakin sarki ya aje wannan muƙami ɗin ga wani daga cikin bayin Allah kuma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama yana kwaɗayin wannan muƙami da Allah zai baiwa wannan bawa a ranar alkiyama hadisai da yawa sun zo da wannan batu al'imam alhafizu ibn kathirin Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa a cikin tafsirinsa ya yi wannan bayani kuma ya koro hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da ke tabbatar da wannan a inda yake cewa walwasilatu aidan hakanan kalman wasila tana nufin me alamun ala a'la manzilatin fil janna wani matsayi ne daga cikin mafi ɗaukakan matsayi a gidan aljanna wahiya manzilatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa daruhu fil janna shine masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gidansa kuma na aljanna wahiya aqrabu amkinatil jannati ila al'arsh shine wuri mafi ɗaukaka a gidan aljanna inda yafi kusanci da al'arshin Allah wa qad sabata fi sahih al-bukhari ya tabbata cikin sahih al-bukhari min tariq muhammad ibn munkadir an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma qala daga muhammad ibn al-munkadir daga jabir dan abdullah al-ansari Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa qala jabir yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي من قال حين يسمع النداء duk wanda ya faɗi yayin da ya ji kiran sallah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة duk wanda ya faɗi wannan bayan ya an idar da kiran sallah to tabbas ceto na ya tabbata a gare shi a ranar alkiyama jama'a mun gane wannan ko kaga kana roƙawa manzon Allah wannan mukamin a gidan aljanna mun gane wannan ai a wani hadisi na daban a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abdullahi dan Amr dan Asi Allah ya ƙara mishi yadda ya cewa idza sami'tum almu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗi an gane wannan ko sai ya ci gaba da cewa thumma sallu alayya idan an karkari kiran sallan gaba daya abu na farko da ake farawa manzon Allah shine kai mar salati ashe da rana an gama kiran sallah ba cewa ake kai la ilaha illallah muhammadar rasulullah ba yadda mutane suka saba yi a'a mi kiran sallah yana gama cewa la ilaha illallah kai ma kace la ilaha illallah harafin ƙarshe kenan ko sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid manzo Allah ce fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra domin duk wanda yi min salati kwaya ɗaya tal Allah zai mar guda goma. Thumma salullaha liyal wasilata sannan ku roƙa min Allah wannan maƙami wannan babban matsayi fa innaha manzilatun fil janna domin ita wannan matsayi wani matsayi ne a gidan aljanna la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah ba ta dacewa ga wani sai daga wani bawa cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa manzon Allah ya ce ina fatan in zama ni ne wannan bawa wanda zan zama mai wannan mukami mai wannan matsayi an gane wannan ai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce faman sa'ala li alwasilata duk wanda ya roƙa min wannan wasilar bayan ya gama kiran sallah hallat alaihi shafa'atu tabbas cetona ta tabbata a gare shi ina mai neman ceton manzo Allah ba da waka ake neman ceton manzo Allah ba ba da hayaniya da bankaura ba ba da yawo a titi ana tsalle ba ba da saba wa Allah ke neman matsayi a wurin manzo Allah ba ya Muhammadu ka kula da ni wannan saban Allah ne ba a kira manzon Allah da irin wannan kana ya Muhammadu kaza a waka Allah cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kada ku sanya kiran manzon Allah tsakaninku ya zama irin yadda sashin ku ke kiran sashi ka ce wane ya wane kawai kawai katsalan nan a'a shi yasa sahabbai cewa ce ya rasulullah haka ne ko ya nabi Allah in ka ji wani ya ce ya Muhammad to ba kauye ne eh kuma Allah cewa innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qiluna masu irin wannan kiran cewa ya Muhammadu ya Muhammadu Allah ya ce waɗanda ke kiranka a bayan gida a bayan ɗaki suna ya Muhammad ka fito zuwa gare mu Allah ya ce la ya'qiluna ba su da hankali mun gane wannan ai yawa kenan daga cikin alamun ka gane mutum mare hankali shine ka jena manzo Allah irin wannan kira Allah ka tsare mana imanin mu to wannan mukami jama'a kun ji yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa sannan akwai wani hadisi daban wanda imamu ahmad ya fitar da shi abu huraira allah ya ƙara mishi da ya rawaito yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sallaitum alayya idan kuna idan kun yi min salati fasalu li alwasila ku roƙa min wannan muƙami na wasila qila ya rasulullah wa mal wasila kaga sahabbai in musu gane me suke yi tambaya ya rasulullah menene kuma alwasila قال yace a'la darajatin fil janna wani wani matsayi ne mafi daukaka a gidan aljanna la yanaluha illa rajulun wahid babu wanda Allah zai baiwa wannan mukami sai mutum ɗaya tilo wa arju an akuna ana huwa manzon Allah yace kuma ina fata ya zama ni ne Allah zai ba wannan mukami jama'a ina fata an gane wannan kaga kenan wannan tabbataccen abu ne Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka jama'a kun ji bayan wannan jama'a mu kiyaye wani abu guda ɗaya musamman game da wannan roƙawa manzon Allah wasila din in ka tashi ka faɗi lafazin kamar yadda aka rawaito اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة باب والدرجة الرفيعة باب wannan wannan ƙari ne na wani rawi wanda ya wanda bai inganta zuwa ga manzon Allah ba mun gane wannan al-Imam Bukhari shi ya fitar da wannan hadisi duk wani ƙari da kaji to bai halatta a yi wannan ƙari ba bai tabbata zuwa ga manzon Allah ba jama'a mun gane don haka kawai ati muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu babu innaka la tukhlifu al-mi'ad shi ma bai inganta ba jama'a mun gane wannan saboda kaga in kana so kai yadda manzon Allah yace kai kai in ka saba ni manzon Allah kuma shikenan Allah sai ya kyale ka da kayanka ai mun yi magana ko to a duk lafazin da kaji manzon Allah ya koyar da bakinsa mai tsarki tabbas wannan abin daga Allah yake duk ko abin da aka ce an yi ƙari akan na manzon Allah to Allah ba zai karɓi wannan abin ba man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad duk wanda yi wani aikin da babu umarninmu a kai to an mai masa da kayansa sai a ce kai ka bawa kanka ladan babu alkhairin da ya fi kamar yin koyi da yin biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya umarni na ayi ko kuma na ainihin wato hani allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin da ka jama'a kun ji waɗannan riwayoyi kabin suka tabbata a wannan ainihin wato a gurbi Allah ta'ala ya samu dace wannan kenan jama'a don haka insha Allah ta'ala za mu tsora daga inda muka tsaya
بسم الله الرحمن الرحيم ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم waɗannan ayoyi a jiya mun fara fassara su ko mun yi bayanin su gwargwado fadin Allah ta'ala innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirce wa Allah law anna lahum ma fil ardi jami'a inda a ce sun mallaki duk abin da ke bayan ƙasa na tarin dukiya da arzikinta gaba ɗaya wa mislahu ma'ahu da wani arzikin kwatankwacinsa li yaftadu bihi min azabi yawmal qiyama dan su fanshi kansu daga munin azaba a ranar alkiyama ma tuqbila minhum ba za a karɓa musu wannan fansar da suka bayar ba walahum azabun alim kuma suna da azaba wacce take biyar ɗin gaske يريدون أن يخرجوا من النار سوء متاه سنا سوء سفتدق ون متاه سهوتا دق أذابر الله أما الله وما هم بخارجين منها للي سوبا ما سفتابني دق تكنتا ولهم عذاب مقيم سنا دا أذابا ميناتي مدوميا وشباتا بوشيوا kuma ba a canza ta da wata azabar da ba ta kai wannan ba Allah ta'ala a wannan wurin yana yin jan kunni ne gare mu gaba ɗaya mu jama'a cewa lalle tabbas duk wanda ya bi Allah ya tsare dokokin Allah ya yi imani da Allah wannan shi ne wanda zai sami babban rabo Allah ka samu na cikinsu a gefe guda duk wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce wa abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mutane ya yi nuni zuwa gare shi babu shakka waɗannan mutane su waɗannan suna cikin hasara Allah ta'ala ka tsare mu ita wuta jama'a kamar da Allah ta'ala ya faɗa ne shi yasa ka karanta suratul a'la ka ji yadda Allah yake bayani fadhakkir in nafa'ati dhikra yace ka kai wa'azi ka fadakar da mutane in nafa'ati dhikra ko da wannan wa'azin zai yi mutane amfani to amma fa ka ji sayadhakkaru man yakhsha duk mai tsoron Allah zaka ga yawa azantu wa yatajannabuha al-ashqa amma marashin rabo sai ka ga ya nisanci wannan wa'azin gashi ana nuna masa abin faruwa ruwa ana nuna mar gashi amsa ina sai ka ga yana ƙara nisa game da Allah ta'ala ke cewa ولقد صرفنا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفوره haƙiƙa mun sarrafa misalai iri-iri a cikin alƙur'ani daban-daban don mutane su hankalta su wa'azantu da waɗannan amma me ya faru baya ƙara wa azzalimai komai sai me sai ainihin wato kafirci gabanin wannan wuri a suratul isra'i Allah ya ƙara maime ya ƙara faɗin irin wannan ina fata an gane wannan cewa آه ولقد صرفنا نعم أبو دابيوني آه وني منيني ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا كل يذكروا وما يزيدهم إلا نفورا منكر من صرفا مسوى أن آيوين القرآن إري إري وأزي إري دبن دبن أمامي فاروق dan su wa'azantu Allah ya ce, liyazakaru dan su wa'azantu, liyankuru dan su tuna irin wa'azozi da ake musu yi amfani da shi, amma Allah ya ce wa ma ya illa nufura, wannan bai ƙara musu komai sai me, sai ƙara nisantan wa'azin ma gaba ɗaya. Wallahi al'azim babu wani mutum da zai kafirci, babu wani wanda zai bid'a ya saba hanyar manzon Allah. face sai ya yi nadamar wannan abin da ya alahira Allah ka tsare mana imaninmu da haka shi yasa Allah ta'ala yake bayani a wannan sura cewa lallai ilalla waɗannan mutane waɗanda ake musu wannan azaba lallai za su ɗanɗani bala'in wannan azaba za su so a ɗan sassauta musu amma Allah ya ce a'a ba maganin sassaucin azaba a ranar alkiyama yuriduna an yakhruju minan nar yanzu wanda ke cikin wuta ya so a fito da shi waje me yake so hutu yake so ko a hutar da shi daga wannan azabar ko da za a mayar da shi amma Allah ya ce ina wa ma hum bi kharijin minha su ba masu fitowa bane daga cikin ta sannan inda abin ya fi ƙara muni jama'a walahum azabun muqim suna da azaba madawwamiya a cikin wannan ainihin wato wuta Allah ka tsare mana imanin mu ajiya mun karanta hadisin Jabir dan Abdullah al-Ansari Allah ta'ala ya kara mushi yadda yana bayanin cewa waɗanda ayan nan ke magana jama'a su ne waɗanda suka mutu suna kafirai haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu a menene suratu Ali Imran innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an menene ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وأنا صوت الزمر أن قالوا أن الله يتي إندا وأن سكي كافيتي da sun mallaki duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya tasu ce don su fanshi kansu daga azaba munin azaba a ranar alkiyama Allah ta'ala ba zai karɓi wannan fansan ba ina fata an gane wannan Allah ka tsare mana imaninmu ina son in tunne suratu Ali Imran ne ko innal ladhina kafaru law anna lahum minni لو أن لهم ما في منين ملء الأرض ذهبا دي هكا أه؟ أرى ما يمنتا لا شتوتا نما لتسيم أن قالوا أنن أي معنى الله ينا شواني إندا ودند سكا كافرتا إندا أشي سنا دا تشين قصا نعم يوا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار للي ودند سكا متسنا كافرتي an gane wannan ai mene yawwa falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban Allah ce ba zai taba karban fansa na cikin duniyan nan na zinare da wani zai tattara ya ba Allah a matsayin fansa ba mun gane wannan ai wala wiftada bi ko da ya fanshi kansa da wannan sannan walahum azabun alim suna da azaba miyar din gaske Allah ka kiyashe mu alqur'ani jama'a cike ke da irin waɗannan bayanai sannan mu duba jama'a bayanin da Allah ta'ala yake yi abin da zai faru a ranar alkiyama Allah ta yubassarunahu yawaddu almujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani na fata an gani zai dinga ganin su a wannan rana da ka ga mujirimai a wannan ranan me zai faru wanda ke laifi zai yi fatan ina ma ya ba da fansar ‘ya'yansa da yake ƙauna so su tafi ya ba da su a matsayin fansa saboda ya tsira ga azabin Allah wa sa'ibatihi wa akhihi kai hadda matarsa ma da ɗan uwansa duk ya ba da su fansa wa fasilatihi allati tuwihi da abokanan zamansa waɗanda suke taimaka masa a rayuwar duniya duka da zai tattara ya ba da su kai ba wannan ba wa man fil ardi jami'an da zai ba da duk abin da ya tattaru na cikin duniya na dukiya dan a ainihin tsare shi daga azaba Allah ta'ala ya ce sam ba za su samu kariya da tsaro daga azaban Allah ba Allahu akbar Allah ka tsare mana imaninmu wallahi malam sai Allah ce kalla a'a ba yadda kafiri ke tsammani bane wannan abin ba zai sa ya tsira ga azaban Allah ba inna halaza lallai wuta ce mai tsananin kuna mai ragargaza nazza'atan lishawa mai rugurguza fata jikin dan adam tad'u man adbara wa tawalla tana kiran duk wanda ya juya baya ya kauda kai daga daga ainihin wato sakon Allah wa jama'a fa'au'a ya tara dukiya kuma ya taskace ta Allah ta'ala zai musu wannan mummunan azaba a ranar alkiyama hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa a ranar tashin alkiyama Allah zai sa a zo da kafiri wanda ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wajen abin da ya shafi ainihin wato sabon Allah Allah zai ce masa ya kai bawana ya ce na'am ya ce shin kana ganin da za ka ba da fansan abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya na fansa kana ganin za ka iya ba da wajen kafashikanka daga azaban Allah zai ce eh ya Allah wallahi zan iya duk abin da na mallaka kai duniyan ma zan iya ɗauka gaba ɗayan baka ya Allah da in tsira sai Allah ya ce mishi ina ai ba za ta saku ba ai a duniya mun nemi ƙasa da wannan abin kawai cewa akai kai imani ka ba Allah ka kiya don haka yau ba za a karɓi kowane irin fansa daga gare ka ba a wannan rana Allah ka tsare mu to kaga kenan ba maganin samun fansa ba maganin wani ya fanshe ka to wane ne ma zai saka aljihu ko kuwa eh waye telan waye mai sai da yadin ai ya kamata a bincika ko a wani shagon to ai ya kamata a bincika amma an ce aljihu za a samu ta an san dai aljihu sai an yi min sai an ɗinka alaji kuma manzon Allah ya cewa za a tashi tsirara a wannan rana ko ba shi wancan ɗin ya tashi da kaya duk annabawa da manzanni kowa yana tsirara shi kuma da kaya misali wai kaga wannan ya zama shafa labarin shuni kenan ko ko kuma abin da ke cewa kunni ya girmi kaka e tatsuniya ce wannan ta gizo da koki e dan Allah rana ya ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat duniyar gaba ɗayanta Allah zai ragargaza ta gaba ɗayanta ƙasan ma nan naɗe ta Allah zai zai yi ya danke ta da hannu ƙwaya ɗaya haka rike ta duk ƙasar duniyar nan Allah zai nan ita duwatsu gaba ɗaya za a niƙe su zama gari malam wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa Allah zai bar duniya tanto fili ne fetal la tara fiha 'iwajan wala amta babu wani tudu ba wani gangari so da haka fili ne malam fetal ba wani tudu ba gangare kowa ana ganinsa a wannan wurin ranar da za a canza wata ƙasan ba wannan ƙasar ba ran da Allah zai canza wasu samman ba samman da ka sani ba fa idan shaqqati sama'u fa kanat wardatan kaddihan sama za ta narke ta zama kamar mai haka Allah zai nannade ta ya rike ƙasa da sammai bakwai da ƙasai bakwai Allah zai damke su da hannu ɗaya kuma wani yana nan yana cewa shi Allah ne ko kuma komai Allah ne saboda reni shi ya rena Allah Allah ka tsaye mana imaninmu to don haka Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da zai a wannan ranar to wani ce maka wai shi zai cece ka shi zai ɗauke ka ya sa ka an ce ma wai sai ya yi tirif kamar ashirin tukuna sannan za a gan shi kaga wannan tuma Allah jahilci ne kuma ko kuwa ya ana tuhumar Allah da jahilci cewa Allah bai sani ba za a faki idansa a ɗebo su a zazzage su a gidan aljanna kuma ma in kace haka ashe akwai wanda zai riga manzon Allah shiga aljanna kenan tunda manzon Allah ya tabbatar shi kansa ba zai shiga aljanna ba sai an gama hisabi rankata kaf sannan zai wuce gaba yace zan je kofan aljanna in kwankwasa su ce waye wannan in ce Muhammad ne su ce bika umirna Allah naftaha li ahadin qablak kai aka yi mana umarnin kada mu bude wa kowa sai kai zaka fara shigarta sannan kowa ya shiga to amma waɗancan waɗancan ƴan bin bypass din ina ganin mala'iku ma sa ganin su ne ko kuma ila za su karya kofa ko to kaga in an nemi tela to kuma dole a nemo mai karya kofa kenan ko kuwa a nemo pinches da da da kayan aiki da za a fito waje a ɗan karewa ta windo ta aljanna a ɗan shiga ta bayan gida Allah ka tsare mana imanin ma'ana ne kai da kanka kawai in kai nazari za ka gane wannan wannan zancen ƙarya ne kuma yana nan a rubuce a littafai ana ta yaudarar mutane da shi wallahi malam duk da yanzu abin ya yi sauƙi su ma masu faɗin yanzu sun daina saboda sun gane an rena musu wayo da sun fara magana hatta bai sai suna kallon shi a ɗage da ma dai ya shiru ko kuwa don ba bane wanda zai yiwu hankali ma ba zai ɗauka ba Allah ka tsare mana imaninmu haka jama'a wallahi maganin zuwa lahira maganin mutuwa aiki na ƙwarai amma Allah ya tabbatar cewa lallai kyawawan ayyuka suna zama sanadiyar samun tsaro na bawa a ranar alkiyama jama'a mun gane wannan so da kai ta aiki na gari kai ta aiki na kwarai kawai ran da zaka je Allah ya kalle ka ya ga waɗannan ayyuka da ka aikata ya yi ma kyakkyawan sakamako to a wannan ranar ka riga ka cinye jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya sa mu dace don haka musulmi wanda ya shiga wuta aka yi mar azaba kai jama'a ko musulmin fa da zai fito daga wuta ya fi shiga aljanna ba faƙarin bala'i bane ko kun gani me yasa yanzu idan aka ce maka za a yi maka azaba na kwana ɗaya a wutar jahannama kwana ɗaya kawai to adadin shekara dubu ne na duniya ka taɓa ganin ɗan shekara dubu eh ai wannan tun zamanin sa annabi nuhu kenan ko eh da aka ce yayi shekara 950 yana wa'azi kawai wa'azi ne shekara 950 din ba wai yawan rayu ba wai yawan shekarunsa ba to don Allah cewa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun kwana ɗaya a wurin ubangijinka shi Allah yini ɗaya kwana ɗaya a wurinsa kamar shekaru dubu ne da kuke kirgawa na duniya kaga tun daga aiko manzon Allah zuwa yau ba ai kwana ɗaya da rabi ba a wurin Allah ba kwana ɗaya ne da kusan rabi saura ka ɗaci rabin ko kuwa sai an kai shekara ta dubu ɗaya da ɗari shida sai da ce to yanzu an yi kwana ɗaya da rabi a wurin Allah da aiko manzon Allah a wurin Allah ba a wurin mutane da ke raye a bayan ƙasa ba to kai wannan kawai a ce maka yini ɗaya ne kwana ɗaya ne za a yi ma azaba a wuta a yan samu matsala jama'a ina fata mun gane wannan Allah madaukakin take tsare mana imani to bayan Allah ta'ala ya gama wannan batu na yan wuta da tsoratar da mu game da al'amarinta sai Allah ta'ala ya bude mana sabon faifai na hukuncin da Allah ta'ala ya aje wanda za a yi wa dukkanin wanda ya taba kayan wani ba tare da izini ba masu dan hannu ko eh Allah ta'ala ya ce والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم faman taba فمن تاب من بعد ظلمه فأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم alam ta'lam ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير Allah ta'ala ce wasariqu wasariqatu barawo da barauniya faqta'u aydiyahuma ku yanke hannayensu jaza'an bima kasaba sakamako na abin da suka aikata nakalan min Allah wannan azaba ne daga wurin Allah wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima cikin gudanar da al'amuransa faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha amma wanda ya tuba a bayan zaluncinsa da ya aikata kuma ya yi ƙoƙarin yin gyara fa inna Allah ya tubu alaihi lalle Allah yana karɓan tubansa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne alam ta'lam shin ba ka da masaniyar cewa anna Allah lahu mulku samawati wal ard lalle Allah shi ke mallakar sammai da kasai da abin da ke cikin su gaba daya yu'azzibu man yasha'u yana azabtar da wanda ya so wa yaghfiru liman yasha kuma yana gafartawa wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukaki mai iko ne akan dukkanin komai waɗannan ayoyi ya ku bayin Allah masu sauraro ayoyi ne waɗanda Allah ta'ala ya saukar da su domin yin bayani dangane da haddi da za a yankewa ɓarawo wane ne ɓarawo Eh, malamai sun yi bayanin waye ɓarawo sai ka zauna ka ji waye ɓarawo al'imamu sa'idi a rai'i rahmatullah a cikin tafsirinsa yana cewa asariku wanda ke cewa ɓarawo huwa man akhadha mala ghairihi almuhtaramu khafiya shine wanda ya ɗauki dukiyan waninsa wanda ta haramta a gare shi a ɓoye bi ghairi ridahu ya ɗauki wannan ne ba da yardan mai dukiyar ba sai ce wa huwa min kaba'ir dhunub ita wannan satar tana daga cikin manya-manyan laifuka almujibatu litarattib al'uqubati ash-shani'a wacce ya dace aiwa wanda ya aikata irin wannan aikin mummunan horo wa huwa qat'u al-yad al-yumna shine a yanke hannunsa na dama kama huwa fi qira'ati ba'd as-sahaba kamar yadda wannan shine a ƙira'ar wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan kenan jama'a to abu na farko jama'a ya kamata mu gane cewa akwai abubuwa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara aukuwarsu a wannan duniya ya kuma shimfiɗa wa al'umma na shari'o'i iri-iri don ya zamto kariya ne ga rayukansu da kuma dukiyoyinsu. Kun ga can mun yi magana akan kariya game da menene? Rayuka, inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aka ce an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم kaga wannan aka kare wannan kariya ne game da rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya aje su don su zamto alkhairi ga al'umma jima mun gane wannan ko Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu to don haka bayan wannan sai Allah ta'ala sai ya biyo baya da hukuncin ƙoƙarin kare dukiya ashe yadda ya zama dole a karewa al'umma abin da ya shafi rayukanta ta hanyar ba da kyakkyawan tsaro musulunci kuma ya ba da wannan a cikin abdaruriyatul khams abubuwa guda biyar da ya zama dole a tsare wa al'umma akwai tsare musu dukiyoyinsu kada wani ya ci dukiyar wani bisa gabe bisa ga zalunci wannan dole ne tilas ne a yi wannan tsari don a kiyaye wa al'umma addininsu don a kiyaye mutane ga barin aukawa abubuwan da Allah ta'ala ya haramta. Shekul Islam Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala a littafinsa a siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya yana bayani game da muhimmancin shugabanci da jagoranci na addini da shar'anta dokoki da Allah subhanahu wata'ala ya yi yana uwar mana bayanin cewa lallai babu wani malami da ya saba wa wannan ayar cewa Allah ta'ala ya yi hukuncin yanke hannu ne akan dukkanin wanda kama shi ya yi sata matuƙar an kama shi an kai shi gaban alƙali dole a yanke masa wannan hukunci mun gane wannan kuma wannan dokar yake bayanin cewa wannan dokar da Allah ta'ala ya sanya ita ce kaɗai take sa ake samun kariya da tsaro game da dukiyoyin al'umma yanzu zan tambaye ku wace ƙasa ce aka fi aikata zunubi gaba ɗaya a duniya na wace ƙasa ce aka fi yin sata na ina Najeriya? Ha, ƙarya ne. Allah ƙarya ne. Ai, Najeriya mutane kirki ne akan akan tura. Ai, ƙwarai. Sata ta haura katanga. Ina fata mun gane wannan. Yo, ai, in kace sata a gwamnatance, mutane ne ke yin satan gaba ɗaya. Inda za a ce a tattara su gaba ɗayansu a sasu a gidan yari, ba za a samu mutane dubu ɗari ba. Ko za a samu? Zai wahala. wanda ne aka kama shi red handed zai wuya samu mutane dubu ɗari amma tun 1960 lissafi da ƙididdiga ya nuna cewa babu wata ƙasan da ke da mutane a gidan yari mafi yawa kamar ƙasar amurka don haka ƙasar amurka ta fi kowa yawan 'yan ta'adda ta fi kowa yawan barayi duk waɗannan abubuwan da kake ji ba a bayyanawa ana ɓoye maka ne saboda su ba sa bayyanawa don mutane su sani saboda yin wannan zai ja wasu su dinga aikata irin wannan aikin mu kuma kullum ƙoƙarin bayyanawa muke yi ai gashi ma yadda aka aka yi satan gashi gashi gashi kuma duk wannan shirin turawa ne sun wanke mu mun aje tsarinmu na addini mun ɗauki nasu tsarin muna ganin kamar wata wayewa ce muke da ita bayan wannan zai iya zai ƙara mana tasiri ne ya ƙara bala'i akan bala'i hatta zinace zinace da rapin da zubar da ciki babu ƙasar da ake kama amurka har gobe a duniya babu babu ƙasar da mutum yake yawan kashe kansa saboda duniyan ta markunci ta ishe shi kamar amurka don su yanzu an yi santa ma ta mutum in kana so kashe kanka ba matsala in za ka yi kanka kyauta za a kashe ka eh za ga mutum ya ya je shi da matarsa ya je ya zauna an mar alluran guba za ce to daga nan zuwa awa uku za ka mutu saboda haka za a masa alluran matar ta zama tana ɗan rashin shi ai ka yi haƙuri ai abubuwa daidai za su tafi daidai kasan duniyar ba komai ba ce kaza da kaza har ya bingiri mu ko yana da wahala ka ji mutum an ce ya kashe kansa ko kuwa ko ya je ce ai mara duk talaucin da ake magana aikin arewa mutane nawa ne suka kashe kansu saboda talauci yayi yawa tsakaninku da Allah me yasa musulunci tsarin addini mutum ya san ma in ya kashe kansa ma ya taro sabon mashi ne ko kuwa Allah wala ai gwara kai haƙuri talaucin kawai kashe ka eh ka je wajen Allah a ce a ce to tunda kai talaka ne ma sai ka riga masu kuɗin shiga aljanna kaga kana da wata bishara a can in ka tafi salin Allah da imaninka da kyawun ayyukanka amma manzo Allah ya ce wanda ya kashe kansa ta hanyar rataye kansa haka za a dinga rataye shi a gidan wuta sai ya kai gargaran mutuwa ya yi kaman zai mutu sai a sauke shi sai a ƙara ɗaura shi haka zai dinga shin wannan bala'in azaban mu za ce khalidan mukhalladan haka zai dawwama yana shin wannan bala'in azaban haka nan wanda ya sha guba haka nan wanda ya hau wani tsauni ya auko ya kashe kansa duk waɗannan musulunci ya wannan bayani saboda kaga mutane ma ankara suke su magana ma ka kashe kanka ba ta taso ba ko kuwa eh kwarai kuwa amma a kudu ana samu ai a kudanci lokacin da aka fara wannan aka zari tallafin nan malam mutane suka shiga cikin tafku an sami mutane da yawa sun rataye kansu a kudancin Najeriya me ya kawo musu wannan karancin addini babu wahayin Allah da yayi yawa a wurin mu da ake kirawa talaucin mun fi kowa kuma tawakkali da haƙuri da juriya Allah ka ƙara mana ko kuwa da duk an tashi zancen talauci jama'a cewa ke arewacin Najeriya yana da kashi saba'in cikin ɗari na talauci ko ba ka bane average mutum ma baya kashe wani bai iya kashe dala ɗaya a rana a ta taya muku da hankali an yi muku barazanin iska yau na ruwan Allah da wannan tun kafin wannan abin ya faru Allah bai san zai faru ba a yau za ka ci gyaran Allah ne akwai wanda ya isa ya ɗebo dukiya ya wadata mutane da ita ne in ba Allah ba shi yasa malamai ke cewa kullum muka ce a aje duk wani tsari na gurguzu duk wani tsari na wani demokradiyya wani autocracy wani democracy wani federalism wani communism wani zim zim zim duka aje shi a zuwa tsarin Allah kawai a gwada a gani ko kuwa eh a bada shekara hudun a ce kawai abu tsarin Allah a gani yaya al'amarin zai kasance ƙasan birtaniya a shekarun baya kusan 1970 wani abu ba zan iya tunawa ba lokacin da suka sami matsalan karayin tattalin arziki aka ce musu ba fa abin da zai raya tattalin arzikinku ya dawo sai tsarin musulunci sai suka koma tsarin addinin musulunci na tsarin bankunan su gaba ɗaya wannan komawa tsarin musulunci da suka yi shi yasa arzikin ƙasan ya dawo musu ya kuma haɓaka kuma har yau akwai wannan bankin system ɗin na musulunci a ƙasar Birtaniya suna aiki da shi amma mun nan ka gani an zo an rataya mana hukumi malam an hana mu sakat ba su kama sun mana yawa kai Allahu akbar wani ma Allah ya tambaye wani malami yace masa to wai arga ta malam an ce duk wanda ya mutu da bashi to fa zai sha wuya a lahira bashin nan zai hana masa kwanciyar kabari yace kwarai kuwa ce to bashin Najeriya duk gwamnati ke cewa zai biya kai wallahi ba Allah akwai dogon akwai dogon lissafi malam Allah ya wallahi kuma ya kamata ba tambaya da ba ko kuwa wai bashin da Najeriya ta ce wai zai biya sai malai ba da azar cewa ah ai duk shugaban da ya ciyo bashin da shi zai biya shi ƙwarai kuwa shi zai biya shi an je kiyama kai daga sa ina ruwanka ce bashin ma da galibin an ciyo shi ba talaka bai ma kaiwa ga talaka talaka bai sanin ma an ciyo bashin ballantana mai amfana yowa suka cewa sun cewa kansu ne ko kuwa tunda wanda ya sa hannu ya ansa bashi ba tare da yarda yan kasa ba inda za a ce a zo a yi ƙura'a ta yan kasa cewa a ciwo bashi za a yarda ba za a yarda ba kuma tsari ne irin na zalunci dan shi bashi shi ke ƙara mana musiba da bala'i jama'a wallahi tallahi bashi bala'i wallahi malam bashi musiba ne ka kiyaye kanka da bashi ka kiyayi kanka da cin bashi al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a littafin sa miftahu daris sa'ada yana bayani game da addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi dangane da neman tsarin Allah daga wasu tagwayen sharrori guda takwas tagwaye malam amma duka sharri ne malam ba wani kwaya ɗaya na alheri annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah ina cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan mun samu nawa yawa ɗaya ne amma biyu ko wal ajzi wal kasal mun samu nawa biyu amma sun zama nawa wal jubni wal bukhl mun samu nawa sai ce wa ghalabati ad-dayn wa qahri rijal da kantar bashi da kuma rinjayen mazaje a kaina ibn qayyim yace ka duba yadda yadda manzon Allah ya hada abubuwan nan guda biyu dala'id daini ko ghalabatid daini shine a samu me kantar bashi bashi ima yawa aka to wallahi baka da yanci an dinga yi ma sallama kenan gobe kai ka police station jibi alkali yake ma hukuncin gidan yari kuma duk inda a ganka ana cewa kun gance shi ci bashi ne ya kibiya mai taurin kan mai taurin bashi malam kaza da kaza a ci mutuncinka in kai magana kai ƙarya in kai alƙawari ka saba duk sharrin bashi malam sannan dole ne wanda yake bin ka bashi in ya sa ka yin abu dole ka yi shi wa qahar rijal da kuma rinjayen mazaje a kaina dan duk wanda ka ansi duke shi ka ci to sai da yi da kai shi ne da ake mana ‘yar galagala yau mala an riga an ɗaura mana igiya a wuya kawai jamma ake kir in an jamu a kwata ji ba a samu a kashi a jamu amma duk ba mu da zuciya gobe ana cewa za ku ƙara ansa zai mu ce eh a bamu a bamu za mu ansa wallahi malam Allah ka tsare mana imanin Allah ka gyara mana shugabanninmu to matsalar ɗan adam kenan shi yasa wai hatta a cikin musulmai yan boko a gida suka ji mutum yana cewa ai wallahi ai babban matsala kawai sa addinin nan a cikin abubuwa duk shi kawo damuwa ka ji matsiyaci sannu ko siyasa ce ce ka gani da an kawo maganar addinin nan sai ga komai ya lalace malam duk an bata komai yo akwai abin da bawa zai yi ne a duniya wanda ya wuce addini shi wancan da kake ganin ba addinin yake ba addini yake a saƙe don yana ganin addininsa ne ba su dama ya tsara irin waɗannan abubuwa na mugunta iri-iri wanda zai ci ma alaƙai ga al'umma to ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yana cewa lallai akwai amana wacce Allah ta'ala ya bai wa mutane shugabanni akan abin da ya shafi tsari na shugabanci kuma wannan dokoki da Allah ta'ala ya sa su ne kaɗai suke kawo gyara a cikin al'umma su ne kaɗai yake sa idan an zartar da su kaga al'umma suna zaune lafiya yanzu don Allah da waɗannan ɓarayin namu na gwamnati na ƙasarmu ta Najeriya da an kama gwanin babban bankin na an guntule mar hannu in an ƙara binciko ta bada a ƙara guntule ƙafa ɗaya in an ƙara binciko ta a ƙara guntule hannu ɗaya in an ƙara bincika wata a ƙara guntule ɗayan da Allah zai ƙara satan wani ma da ya ga amar haka zai ƙara sai da ka dinga jin kawai kuɗaɗe suna dawo asusun gwamnati na ce yanzu an sa bincike ne duk wanda aka kama za a je a yanke ba hukunci kuma za a kwace dukiyar gaba ɗayanta a dawo da ita baitul mali zai kuma ga asaran hannu ga shi ya kuma bai da komi to amma a yau in aka yi satan sai ya da ƙarshen shafa kan mutum an ce ma in za ka yi satan to ka ninninka ne ka saci mai yawa eh duk wanda ya saci kaɗan sai a mai da kai gidan yara a wurga ka ba ma san da kai ba kai ta fama da wahala malam yanzu suna na akan dubu biyar suna gidan yari wani ya shekara uku wani shekara biyar wani ma shekara goma ka je gidan yari ka gani wallahi suna nan da yawa amma wanda ya saci trillion ba maganan fa billion ake magana ba trillions ana shafa kansa ana cewa zai biya menene zai biya menene ake cewa ne zai biya kudin kudin kudin beli nawa ne zai biya kaza kaza wani wasu yan kudade ka duba a Najeriya ne har ake zuwa a amfani da signature shugaban kasa a jiya cire kudi shugaban kasa bai sani ba ka ku ga ai kashin lalacewa kenan shugaban kasa malam yana zaune akan kujera amma hoto sun mai da shi hoto malam kada ka ga laifin ka dauka cewa kuma shi ma da san ransa ne a'a wala sihiri ne sihiri ne malam sihiri bala'i ne in dai kace zaka yi jagoranci zaka shugabanci wallahi sai ka shirya ko dai ka rike Allah ne ko ka rike shaidan ai kwarai kawai in zaka ba Allah ka bi Allah ka tsare dokokinsa ka rike azkarus sabahi wal masa ka rike manya-manyan addu'o'i da abubuwan da Allah ta'ala ya sanya na tsari ka rike su da kyau ka murza gashin baki malam a cikin da shugabanci kawai ba komai amma ka zo ka zauna kai baka can kai baka can kai baka tsafi ko mutum kuma ya tsafi ya duk abin da yayi in Allah ya ga dama sai ya ara man lokaci ya taka mutane yadda ya ga dama ya yi duk abin da ya ga dama ya samu gudanarwar da yadda ya ga dama amma dai ya gama cinye rabansa na lahira kakkaf da ya koma lahira dan wuta ne zai dawoma a can wannan kuma shine mafi yawan abin da shugabanni suke da jagorori musamman in siyasa sai fa wanda Allah ta'ala ya ji kansa shine kawai wanda bai bin bokai wallahi ma galibi duk ɗan siyasa nan namu galibin su ban ce duka ba galibi sai ka tadda akwai mai musu wani ɗan tsafa tsafi mai ɗan musu ɗan duba duba abubuwa da irin waɗannan ko ya je ko bai je ba za kira shi a waya ce ai mun duba maka ai ba sai ka zo manka shari'a ai kaza da kaza ne abinda muke bukata kawai a sai kaza da kaza a bamu kayan aiki ba haka bane ba ai alati ne kowa zai gani a wayansa lamba waya kama banki ce yanzu saboda yadda banki zama ruwan dare lamba waya kama banki ne saboda kaga abu ya zo gidan sauki Allah ka tsare mana imanin mu wannan kenan jama'a don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan tsari ne don a sami tsari game da dukiyoyi da kuma ainihin wato haƙoƙi na al'umma Allah ta'ala ya samu dace to Allah ta'ala ya yi wannan bayani ne jama'a abu na farko da ya kamata mu sani duk wani haddi na shari'a da Allah ta'ala ya ce a yi na mazinaci ko na ɓarawo ko na waɗancan mutane Allah ya sanya wata ƙa'ida guda ɗaya wace ƙa'ida ce wannan idan an zo yin wannan haddin wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin in an zo a yi wannan hukuncin a gaban mutane kowa yana gani an gane wannan ai wannan ƙa'idar ba tana aiki akan wanda ya zina bane kaɗai a'a duk wani haddi na shari'a sai an tara mutane amma fallasa an nuna ka ga mutane jama'a wani dan wani ya aikata zunubi iri kaza da kaza sai a jawo aya qur'ani a ja hadisin manzon Allah a ce ga hukuncin da Allah da manzon suka yi mar mu kuma za mu zartar masa da za mu zartar masa da wannan hukunci in ana yin wannan a gaban mutane a ɗauka a yaɗa malam lalla zai ƙara gobe wani in ya gani zai yi irin aikin da wancan ya yi zai yi wahala gaske an gane wannan ko jama'a a wannan aya me yasa Allah ya fara ambatan ɓarawo sannan aka ambaci ɓarauniya amma a wajen zina aka ce azzaniyatu wazzani akwai hikima na alkur'ani wajen ambaton kowanne idan ana magana akan sata sata na bukatar mene wayo na farko sannan me jarumta da ƙarfin hali shi zaba ba haushe kishin shi ɗan hali ko eh shi ɗan shi ba hali bane shi ɗan hali ne to ana bukatar ƙarfin hali wajen yin wannan abu shi yasa sai Allah ya fara ambatan wa namiji sannan aka ambaci ta mace ya nuna maka an fi samun barayi maza fiye da me barayi mata kan kaji an kama barauniya ɗaya za ka ji an kama barayi ɗari ma mun gane wannan ai saboda maza sun fi ita kuma harkar zina mace ta fi fiye da maza in kun yarda yanzu karuwa ɗaya za ta iya yin zina da mazaje ɗari ko ba ka bane ba amma yana da wahala namiji ɗaya ya yi zina da mata ɗari duk zinansa ko kuwa sai dai ka ya ɗan samu wata kilaki duk in ya je tafa ya tsaya ya ɗan yi kaza in ya je maraba yana da wata in ya je ina ne masu mahanyar lagos suka sani dai oho za su ba mu labarin nan in ya je kaza yana da wata 'yar akwatawa in ya je can gashi nan dai abubuwa iri-iri amma yana da wahalar gaske to kuma in ya gama shi ya tafi gobe ma wani zuwa zai yi jibi ma wani zuwa zai yi saboda ita ta riga ta mai da kanta public toilet ko eh public toilet ne kawai kowa ya zo kawai har sai ya shiga kawai sai ya wuce ta mai da kanta public property Allah ka tsare mu wannan kenan jama'a to don haka shi yasa Allah ta'ala ya ba da wannan ainihin wato hukunci a ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana bayanin cewa idan barawo yayi sata ko barauniya ta yi sata to kowanne cikin waɗannan hukuncin dai guda ɗaya ne a yanke hannu idan ta shi hannu ne za a fara yankewa ban ji ba dama ko hagu dama me za ka ce dama saboda mafi yawan mutane yaya badamai ne ko ba ba hagwai ba ne galibi da hannun dama ka fin sata daga ina zuwa ina daga nan zuwa nan za a yanke koko daga nan zuwa nan koko kawai daga nan zuwa nan wanne za a yi na'am na uku ko? shi ne wanda za a yi za a yanke ne iyaka nan ko in hannu nan an gane wannan ai nan zira'in farko na nan shi za a fara guntulewa shi yasa imamu sa'id yake cewa idan aka yi kuma ba asibiti za a je ba an gane ba asibiti za a je a ɗan yi dressing a ɗan gyaggyara a ɗan sa abin nan ba ana zuwa kullum ana dressing ba a'a mai za a ɗora a wuta man gyaɗa in ya tausa ana yankewa kawai sai a sa sai a fara kawai coyi ya soye sai a ɗago shi kenan ai jini ya tsaya kawai shi kenan in haka za a yi na gani da kun ji wani iri to bari karanta muku ji don da kuna gani kamar abin wasa ne ya ce fa'iza saraka idan mutum isa ta قطعت يده من الكوع sai a guntule hannunsa daga nan nan wrist da turanci kenan ko da wasu mu ce mene ban ji ba wuyan hannu nan nan za a fara guntulewa me zai biyo baya sai ce wa hasumat fi zaitin sannan sai a toya gabar da aka yanke din sai a toya ta a cikin mai mun gane wannan ai eh litansuda al'uruqa fayaqifu ad-dam saboda in an yi haka ana toya wannan jijiyoyin za su soye jini zai jini zuba mun gane wannan ai ƙwarai da gaske haka za a yi a shari'a jama'a walakin na sunna sai dai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam qayyadat umuma hadhihi al-aya min indati awjihin malamai sun iyakance irin satar da mutum zai yi a ce a yanke hannunsa mun gane wannan ai wace irin sata ce kawai misali mutum ya zo ya aje abinsa a kan hanya kawai tafiyarsa wani ya zo ya ɗauka kuma ce ya yi sata? wani sata ce? to in sata ce shi wanda ya aje abin a fili mai yayi ganganci akwai abin da shi yake ce mahirzi shine ka sanya abinka a cikin kariya to duk abin da ka sashi a cikin kariya to ya nuna duk abin da ya zama al'ada ne a wurin mutane da shi ake mu'amala kun gane kuwa misali yanzu satan mashin yanzu yadda aka shigo da su cikin harab masallacin nan sun shigo mene sun shiga kariya mutumin da ya ajiye a bayan katangan nan amma sai ya sa kwaɗan rufe mashin sai ya rufe kan mashin ɗin shi ya sa shi a cikin mene kariya bai bashi a buɗe ba kawai bai bashi a tashe ba cewa duk wanda ya zo ma ya zo ya ɗauka ko kuwa in shi yake bada labarin wani gwani ban dariya malam ko ya labarin yake oho ko kun ya girma kaka ne oho wani bawan Allah ne ana ganiyin satin mashin a garin su yana cikin tafiya kawai sai bayan gari ya kama shi sai gangara wani kwari dan ya je ya biya bukata sai ya bar kiɗin mashin din akan mashin din sai gangara sai barawa ya zo ya kalle shi a can kwari ya ce mishi ah kai ko ya kafa mashin ɗinka a nan ba ka da hankali ne zan koya hankali gobe ka ƙara shi kawai abin shi yana ta bayan gari shi yana gamawa ya ƙwarin ɗaura wando barawo ya buga mashin ya buga mashin shi ce shi da Allah gobe za a je a dinga yawa da flog a shi ya kwanci flog ya gangara shi da bala ta zai satu ashe zai satu gungura ne ta yi na wata an gane wannan to wannan da kungiya girma kakari Allah ya tsare mu eh zaka jama'a kun ji to adadin nawa barawo zai sata a yanke mar hannu ku biyo mu gobe ku sha labari za mu tattauna maganganun malamai domin al'imam al-qurtubi ya kawo batutuwa kusan guda goma sha wani abu dangane da abin da ya shafi wannan hukunci na sata sai dai za mu ɗan yi tsakure gaba da waɗannan al'amura za mu haska waɗanda suka fi zama a fili da izinin Allah ta'ala don a wayi gari wato mun fahimci ayoyin daidai don ayoyin hukunci irin waɗannan jama'a ana buƙatar ne a yi bayanin su dalla-dalla don mu gane ya zama kawai da abu ya faru zaka ce wannan a shari'a hukunci shi kaza ne don a sami gyara a cikin al'umma don shi tafsiri ko bayani irin alƙur'ani ba kawai a zuwa karanta adin ayoyi barkatai bane kawai a tashi a'a bayanin da za a idan a fahimta shi ne abin da yake jigo Allah ta'ala ya fahimtar da mu ya tsada mu da alkhairan duniya da lahira Allah muke roƙonka ka dace da mu da alkhairan duniya da lahira ka sanya alƙur'ani ya cece mu a ranar alƙiyama yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atahu biqalbin salim subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sanar da ƴan uwa oke muna sanar da ƴan uwa mata cewa yau akwai karatu kamar yadda muka yi bayani